suka ce lausha a rabbuna da ubangijinmu ya zo la anzala malaikata suka ce ai da ya saukar da malaika ba kai ya kamata ya fito ba fa inna lalle mu dinnan bi ma ursiltu bihi kafiruna suka gaya wa ainihin manzannin abin da aka aiko ku da shi ala za'abikum bisa iyawar ku cewa abin kirki da ku suka ce su sun kafirta da wannan irin wannan tara ko irin wannan nabi'a ita ce irin wacce ta ja wani annabi daga cikin annabawa ya yi wa'azin ya yi wa'azin ba a saurare shi ba ya tashi ya bar al'umma ba tare da izinin Allah ba Allah kuma ya jarrabe shi ya dawo zuwa ga hayyacinsa ya yi tasbihi yana cikin cikin abin da cikin jini Allah kai mana muwa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai yake gaya mana suna ce masa me ya hana a aiko abin da manzan ya zama mala'ika domin abin da aka aiko ku da shi ina tabbatar ko muna tabbatar muku suke gaya wa manzanni fuska da fuska kai yanzu ko yanzu su yanzu waɗanda suka kusanci wa sabon Allah sai dai a koma gefe ai ta shirya ba kuma ko in an ga ka matsa a samu wasu marasa arziki irin ta sa'adu rahadi kenan waɗanda Allah ya yi magana su a kewaya a je a ainihin same ka mai ke yin shi ke da lura da suka kashe da kuma Allah zai fitar da ya kai ya kai akalla a fitar musu a fitar da guda ɗaya so sun kashe ɗaya Allah ya fitar musu da ɗaya hutawa suka yi yanzu misali bayan kashe shakya abin da shakya ka maluma nawa ne suka kara wanda suke da awa zuwa ga addinin Allah kuma da awa ba irin ta san zuciya ba ba irin waɗanda suka rungumi duniya ba suke tun ƙago da sutura suke tun ƙago da abin hawa suke tun ƙago da ainihin mai gidaje mutum nawa Allah ya haifa ya bayyana su kuma idan duniya jama'a suka gani to haka idan a yau za ka kashe dukkan masu karatu da suke da'awa a kan sunna wallahi gobe Allah zai fitar da wasu Allah kai mana muwafaka Allah ya ce ba amma an فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله يكي باب الأعمال أكون سبحانه yace sun yi girman kai a cikin ƙasa kuma babu wani dalili ne lokacin da aka tsoratar da su da azaba ne suka ce man ashaddu min nasuwa ko yanzu kai a tunaninka ya kai hudu wane ma ya fi mu karfi don Allah bari kaji bari ciki bari ku ji mu ƙananan shaƙiyu wanda duk sauki ya kai masa. Mafi tsayin adawa, mafi tsayi a cikinsu shi ne wanda tsayin sun zirage ɗari ne. Gajeren cikinsu kuma shi kuma zirage sittin. Da Allah ka kwanta zirage sittin ko da irin naka ne. Ka ga yanzu zirage sittin ya ina zai kai ba Allah. Ba faɗa ne ba zirage ba. ku kwatanta da hannu daga rigar namu ko ga rigar namu. To sai suka yi amfani da wannan dama sai suka ce man a shaɗu min na kuma. A ina a hannu babu wani wanda ya yi mukari wa kana wahidun ya tsalaku sassarata azima min aljabali ya ta'alu a haifin sha. Ɗayansu saboda ƙarfi zai iya zaro rusi daga kashi kuma dutsen mai girma ya kuma canja masa duniyar gari kuma Allah ya ba su karfin da za su kwakule su kankare dutsen duk da wannan girman nasu yadda za su shiga cikin sa kuma ya zame musu ɗaki suna kuma wanda ya matsa musu kan hanyar tafiya kamar kai ne a cikin gida ka kana tafiya an ajiye wani abin da za ka yi dole da shi ka ɗauke ni cikin ainihin nishaɗi ka kawar da ni ba za ka kawar da ni da Allah ka je ka auna in je ba auna da Allah da ra'ayi sittin na wa kawai na na na ka ga tsayin sa ya zai yi ko ka samu igiya ka auna zira'i sittin ka miƙe da ka gani ba Allah wannan shi ne mafi kankanta a cikin wato ke nan kamar a yanzu a hausa suna yin cewa da ko ai shi ne mafi kankanta da yi ko Allah sai ya bayar musu da barkai sai ce awalam ya shin su ba su sani bane annal laha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da ya halicce ba sun cewa ya fi su karfi ba wa kanu bi ayatina yajhaduna har suka kasance suna jayayya da ayoyin sun manta Allah da ya halicce su yanzu mu duba ku ga yadda Allah ya ba mu labari da yake ba mu labari cikin da suratul anbiya ne yadda Allah ya kira ina kuma da rabbaka ta ta fara sai mu faɗa kana mu wajen Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy ku duba girman sama da ƙasa din nan saman bakwai ku duba ƙasan bakwai da sun kasance a hali Allah ya ce sai muka raba su muka ce sama da tafiyar da ya kamata da ne tafiya ba ana yi da umarce ƙasa sai muka ce ta tsaya yadda muka umarce kuma sannan da ɗauka kai ba amma da ɗauka yanzu wanda yake da wannan yi sannan daga cikin halittarsa suna nan barkatai sun wuce irɗin wanda zai kama bakin ƙasar nan da muke kanta ya ɗaga ta ya kaɗe ta haka ya kuma naɗe ne ya yi ne. To wanda ya irin wannan halittar ya yi ƙarfin da za ka kwatanta shi. Allah zai mana mawa. Allah ya ce ma arsalna alaihi.
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الكزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون
idan ba kuma da ba in kuma kuma da ne suna da cewa na gaya mana wani hadisi na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin kurkuku na Allah wato yadda ya kare wasu daga cikin bayansa daga ciki akwai guda irin wanda muke ga tana ambaliya a ƙasashe muna roƙon Allah kan Allah ya kawo mana ita muna kallon ruwa yadda yake ambaliya ya cinye ya tafi garuruwa muna roƙon Allah Allah sarka da rabe mu da wannan musiba muna kallon iska yadda suke ta take tafiya ta cire bishiya ta ɗaga mota ta kunko Allah wanda bature ya mata lakabi da katalina to kun san abin mamaki ita iska da muke kallon tana cikin kurkuku da Allah ya tsare ta karkashin ƙasa cikin ƙasa da dan kamar ba aka buɗe aka aika wa Amerikawa kamar yadda kuka ga wuta ta faru jihar California ne ko ina idan muka duba za mu ga cikin wannan al'amarin akwai kudura ta Allah. Jirgi ne an tabbatar jirgi ne kuma ruwa ne a cikinsa. Amma abin mamaki in ya fi shi kuma wuta ce da ke fitowa. A walam yaro, annan lahan da zai kalaɓa kuwa a shaɗu min kuwa. Da Allah ba za su tunani ba idan ƙarfi suke kallon suna da shi. Su ne world powers to ba ta tunanin Allah ya fi su ƙarfi. Muna ji, muna gani, su ma suna kallo, kuma suna ji. Amma wutar sai da ta ci iya abin da Allah ya ce ta ci, sannan kuma ta bayan nan sai Allah sai ya buɗe kurkukun kankara. Wala ya zama bin da illa kuwa. Sai aka buɗe da su ga masifar wuta ba, wutar a lokacin tana ci a wani waje, kuma aka ɗauka musu da musibar banza kun ga duk inda kankara suke sauka kuma akwai musibar sanyi to yanzu ba su da gida ba su da abinci kamar yadda suka talauta bayan Allah a Palestine sai Allah ya nuna musu cikin ‘yan mintuna don su barna sun da shekara guda su laiko idan aka kwatanta sati da shekarar zai muke cikin ‘yan mintuna kuma suka kasa kare mu kuma karkarar ta zo ba su da magani to wannan kurkukun in Allah ya bude ya ce ruwa ku duk duniya ba mai tare wannan ruwa idan ya bude kurkukun wuta ya ce wuta ta fito to ba mai iya tare wannan ruwa kuma wutar in ta fito wacce take cikin wannan kurkuku da cikin kasashe na asiya ne akwai wasu kasashe da suke amon wuta za ka ga dutse ne na nake ba ko ba lokaci fa ta dauka a kansa ba za a ga kawai malale take a kansa dutsen da da itace da waye da ruwa duk sai da kuma awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahu huwa ashaddu minhu quwwa wa kanu bi ayati la yaqulun suka kasance suke kusa Allah ya ce to ba arsalna alaikum sai muka aiko musu ita wannan iska wacce take bari da shi ne ma'ana safa sannan kuma tana da sauti sautin kuma da zai bautar da dukkan mai jin kuma bai da wanda da babu ruwa cikin ni ayyamin na da a cikin wasu kwanaki da zumunci in an ce zumunci irin iska ko yanayin ruwa da zai zo ba mu taɓa tsammanin su bai zo kamar in an ce manzon Rahama sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin gida in akwai shi nuni ko shi kunci ya ce mata da doki ko mun san da shi wani lokaci kana da doki a gidan da rika fitowa ba gyara murya za ka sha mamaki in kai mazaurashi da zai kuma dole za ka same shi maka ko ka same shi gaba da bayan kai to mace kuma sai ka koma cikin hadisin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda imam abu dawud ya rawaito shi cikin wannan hadisin manzon rahama yake cewa yace ma ra'aytu a ban taba ko ban gani ba. Tinna isatin cikin abin da yake tauyayye ne shi, yana da tawaya, amma kuma a galaba lizu abin da lizu abin da dubbe min aumin kunna. Ya ce in ga abu mafi tawaya, mafi rinjaya kuma yirin jayi namiji a abocin hankali ike kama. Ina ga yan wani da sun ci hadisun nan, bari mu fito da shi ne. Allah ta bara kuma ta'ala ya ce a bija da kawamu na alal nisa'i ko? Sannan da yawa wurare Allah ya yi magana. Na inda Allah yake nuna fifikon ɗa namiji a kan me ya ta mata ko? To amma abin mamaki ko abin lura shi me yasa duk hankalinka duk kyakkyawan tunaninka a waje ka gama tsara da kuma ka shiga gida ba ka da juya ba. Da Allah ya zama bai yi magana. Ka ga mutum shaƙi a waje yana shiga gida kuma ya zama abin tausayi a kuma ta. yace in ga abin da yake tafiyar da ma'abocin hankali daga barin abin da ya kamata ice kamar ku ban taba gani ba ice da kuma ku ne ba ya tawaya wata ta tashi tace ya nabi Allah a wata ruwaya au ya rasulullah tace menene tawayar ta mu yace ɗayar ku ba ta dubawa sai sun tsaya sun fi suke matsayin namiji wajen ba da shaida sannan ɗayar ku ba ta dubawa za su zauna wasu kwanaki ma ba ta sallah ya ce to irin wannan tawayoyin Allah ya yi magana saboda haka a ruwayar hadisi wannan hadisi da imam abu da ya rawaito sai aka ce yace a galaba sai ruwayar kuma yace a zahaba lizi yubbi abin da yake mafi tafiyar da ma'abocin hankali gabanin abin da ya kamata yace da mara Allah ya samu da shi to saboda haka anan mu lura da Allah ta baraka wata ana ce ni ayyamin na isatin mala ya kace ai mashuqumati shi ne wurin da yake su taba tunanin sa ba ko amfani sai ga gari gari ya ruwa su ruwan da basu taba ganin sa ba ko wutar da basu taba ganin sa ba sai ga shi taro su wanda in ba a manta ba na faɗa mana ɗaya daga cikin su wata mace ta haifi wutar tana zuwa amma sai Allah ya rike wutar da barin ganin gidan ɗan uwarta aka ga ta faɗi tana cikin wani yanayi tun daga nesa Allah ya buɗe mata idan ga wuta nan tana zuwa su kuma suna kallon fata arifin mumbewa ko a haka Allah ya ba mu labari sun ga hadiri bakin ya taso sama ya yi ya kasa baki ashe wuta ce take zuwa wa wutar da ba su taɓa gani irin ta ba ita kuma sai Allah ya kore mata ido da gani tsabar tsoro ne gaba da ita kuma suke mamaki me ya suma da ita da Allah ta taɓa tunani irin wannan wutar to ta zama wata shugunci a wannan sannan su sun taɓa tunani a irin ƙarfin da suke yi da tunaninsu da ilimi da iya nomansu suna tunanin irin wannan yin zai zo musu saboda haka aka kira wa jami'in mai hukunci Allah ya ce mun yi haka ne mun yi abin da lilun ne ko lilun ne ko mu azabar kirki dan mu dandana musu azabar kasance fil hayatin duniya a wannan rayuwa irin ta duniya nan wal azabul akhirati akbar kuma wallahi rayuwa irin ta lafiya ita ta kasance ita ta tsananin bulatanci wa kuma yusuna kuma ba su da wani wanda ne ana yi musu wannan azaba
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون
الله يكتشوا أما سنسبوا وتعالى النبي صلى الله tabbas mun ainihin shirya da ma'ana mun bayyana musu hanya ta shirya amma dai suka nemi ainihin hanya ta makanta ma'ana da fitarun kufur suka samu lafiya alal guda akan abin da yake na shirya ba aka zan kuma sa'i kasar azabin goyi saboda haka sai tsawa irin ta azabar wulakanci ta kama bi ma karu ya kasu nuna da abin da suka kasance suna taimakawa Allah ya shi wannan jaina ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله يجزي سيمك أيدي سيلة da sun kasance masu iyaye dokokin Allah to ya kai dan uwa to Allah ya yi a cikin irin halin da kake cikin irin halin da kake cikin irin halin da kake yanzu akwai wani wanda zai iya yayi mana musibar da muke cikin da tsaka da rayuwa wallahi ba mu mai yayi ma sai Allah dan Allah kun doya masa baya kaɗan daga cikin bayi ne suke istighfari da ajala da dabbi Allah ya sanya mu cikin zuciya amma mafiya yawan al'umma in ka lura kai kafofinsu da ihunsu da zartuttukansu da dariyarsu duka a kan duniya Allah ya ce ku mun tseratar da masu imani don sun kasance su masu kiyaye dokokin Allah suna yin aiki da abin da Allah ya hukuntar musu na yin imani da Allah da su ne wannan ya ce ba a da abu cewa ta'ala ila du'alu wa samudu bayan an ambaci tsaurin kai na Yahudawa, mai Adawa da Samudawa, wanda ka kure da girman kan da suka yi ɗan kamo da abin da bayin karɓar kai masu la'ila a ilmin ba. a halaku da tsayin ba, wa bai sai aka halakar da su da tsawa da iska. Ba ma abin ba kuma yi ne ko? Sassawa lafiya, kamar yadda Allah ya ba mu labari cikin nasarar ma'ari. Allah ya mana muwafaka. وكان عناد أبدا وكان عناد كفر هذه الأمة ما نيجي أما أورين كم الوئدنا الأمة ناك يا محمد مثل عنادهم في استحقاق العذاب misalin taurin kansu na sun cancanci a yi musu wata azaba ne irin azabar da aka yi wa mutanen farko laula anna Allah rafa'a an hadhihi umma hadhihi ay al-anwa min al-azab fi dunya ba dan Allah ya dauke irin wancan dokin azaba akan wannan al'umma wa nan an yayi ba ba wallahi da yayi ba amma Allah ya dauke saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama sabata fi qawlihi ta'ala wa ma kana Allah liyu'adhibakum wa anta bikum Allah maɗaukaki ya ce matuƙar kana cikinsu, matuƙar kana cikinsu, to Allah ta bara ka wani alama zai hana ka Ba zai musu azaba ba. Wakar ja a bin hadis sun sahi, Allah la harfa an hadhihi al-umma. Allah ya ɗauke wa ita wannan al'umma anwa'i mawqurat abin da aka ambata na mafi azaba. Lakin a fi duniya. Wannan ka ɗaukewar a duniya ne kawai. والله تبكي وأنيا ولذا يبين لكم فيما يأتي أحوال القيامة saboda haka abin da yake da za a bayyana halinsu yadda zai kasance a ranar alƙiyama ya tabbata cikin hadisi Abu Jahal ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad Allahumma in kana hadha huwa al-maqsad min abin da min ya Allah idan dai wannan abin da Muhammad ya zo da shi gaskiya ne daga wajenka to ba afir alaina hijaratan min as-sama inna lillahi wa inna kun ga ba shi da amfani ko sai kiyama ta sai kuma ya ce wa Allah la ba su ba ko a yi eh Allah ta bata mana cikin suratul mulk ko wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabil sa'id to da Allah yanzu mai kadai irin wannan magana ya ce wai idan abin da annabi Muhammad ya zo da shi gaskiya ne to a yi masa ruwa ruwa aw injina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da wata azaba mai radadi da Allah ya ce kai rabbi za mu zo musu da za su gani aka hakurtar da annabi har yi hijira ya koma Madina bayan ya zauna ya rubu ya kafa daular ta musulunci nan kuma mashirkan larabawa suna nan suna ta cin zarafin masu karamin ƙarfi suna kuma shirin haɗa rigina su je su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa umarni ce da lokaci ya yi tsabura sahabbai sun yi murna wallahi kai ka ce wata dukiya ake rabawa ta zahiri kamar yadda muke murna an cewa ne yana raba sadaka ba haka al'umma suke taruwa ba ko yana raba kyauta fagen mutuwa za su tafi amma sun kare murna suna almanko yanzu kai ni ko kuma ya fi tsoron mutuwar miji don me yasa da kan ba zai same ni mutumin al'umma ya fi tsoron mutuwa miji mafi yawan wasu malamai za ka samu kwaɗayin wannan duniyar ya hana su faɗa wa masu hukunci gaskiya kuma suna alaƙa da su kuma su ake saurari kai da kai da ba za a saurari in ka yi wa'azin ma masu ƙoƙarin ɗauka irin wannan sun ɗauka amma zaɓe ya ba ruwansu da kai ba. Kai wani can wani shirme ne wanda kai baka san me kake. Ba wai saƙon ne baya zuwa da wasu kullum su yana jin kuma suna gani. A'a kai da ba za a ɗauki magana. To shi ne Allah yake gaya ya ba shi haƙuri cewa kana lahu liyu'azzibahum wa anta fihim وما كان الله معذبهم وهم يستكبرون الله كل يوم can an ce annabi yana nan ba za a taɓa mana azaba ba sai aka ce bayan gushewar annabi sallallahu alaihi wasallam matukar muna da su ne bari to Allah ba zai mana azaba da Allah ya kai ran bwana yanzu a cikin wannan karuna idan na ce wani ne ba ya gari asa ka kabi lasa da kabi lama na sallah ba yayi dan ana sallama sai kike ba masallaci inda zan yi rantsuwa ba zan yi kafara to idan kuma ka zauna ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna a gurin gaba wani sahabi yana cewa muna kirga abin nan bisin ibadarsa wallahi muna kirga yayi tsofaffi kafin ya kai shi ba mata gurin gaba an gafarta masa abin mamaki in ya zauna kuma yana yin su ibada me yasa yake maka dan ka ta kai ne ko al'umma sannan yace wa ma lakum alla yu'azibakum Allah wa yasquna 'ala al-masjid al-haram me ma zai hana ai ba abin da zai hana Allah ya musu azaba alhali suna tsaye ainihin masallaci mai girma mai daraja da bari mumine ba za su je wurin su yi sallah shi ne zai hana Allah ya musu azaba sai ga shi Allah ya umarni ya ce musu fita annabi ya samu labarin kuma shi sun fita da dukiya zuwa ya ce ko yanzu lokacin yadda za mu fita mu je mu tsare ainihin abin dukiya suka kuma je ba su samu wannan dabba Allah ya haɗa wannan masara abin da su suke nufi da ban abin da Allah ya furta da Allah ya mana mu shi ne Allah mai kuma da maka sai yake cewa haya ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون نعم الله من جمال الدوكاكا يشيكو أوانني كتنا مسيا محمد يا كيمي كراتي yawan yi husharu na abin da yawan yi husharu a adabulai ranar da za a tayar da makiya Allah za a tayar da su ila tsari zuwa ga wuta ai Allah ya ba mu labari ce ko a tayar da ja ko ba ku ke ha sai sai ne za a bude shi ita gidan wuta ita gidan wuta ba a bude shi saboda kanka shafi ka dan ninka azabar Allah amma kun ga aljanna ita a buɗe take ga ƴan aljanna amma dan wata sai aka ce sai ya yi kuma kashi na farko na kuma shiga tunanin sai ya zuke tunanin da ya zuke to sai Allah ya ce za a tayar da su ilan na zuwa wuta kuma zuwa kuma ana karaɗo su ana kora su kamar yadda mai kiwo ke tsare dabbobi ya kaɓo su nan wa'ancan sun watsa ya kaɗo su can ya je kowancen da sanda ya zaki wacce
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون
dan adam da ya san wannan musibar da bai tsaya yana gulman wani ba wallahi kokarin samu kansu ne domin a ce yanzu ga kiraman katibi na suna nan tare da kai yanzu suna nan suna tsarki kuma duk wanda yake gurin nan sun riga sun ɗauko kansa ni da nake karatu dukkan kalmar da na faɗa sai sun in a kaddara wani abu zan faɗa na san dai wallahi sun rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sun rubuta ko ainihin hannunka kafarka haka a ta zakarin ka wallahi sai ya yi maka saboda haka shi yasa Allah yake a ta'i za ma ya kuma lokacin da aka kafo da su bakin wuta suna harbuwa mu ba wani sako da ya mana ubangiji ku kai mai tausayi kamar yadda ibnu kasir ya kawo cikin tafsirin sa da imamu al-qurtubi sai a ce musu bayan dangin ku da su wani sun ce a gaske Allah ku kai ya ce mana kuma mu ba mu kasu inda da ke sana ne wa ke da sabon ko wai duk yan sakon nan da Allah ya turo wai amma abin mamaki wa ba su zo masa ba saboda bai yi aikin kirki to shi ne Allah ya ce shahida alaihi sabbu wa abasa wallahi ne su zai mutu shaida garin su zai mutu shaida shi yasa Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm illa sam'a wal basara wal qur'ana yace kullu ulaika kana anhu masbuha wallahi duk sai an tambaya kuma za su bada shaida shi yasa anan yace shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum sai ce bi ma kanu ya amal wallahi ku sun yi yau can kuma Allah ya ba mu labari yace wala da kuma ala aqwati ko na mu yi ba kana saboda bakin ƙarya ne ya saba da ƙarya wa kalu za su faɗi lijuludihim lima shahidtum alaina dan me kuke mana shaida dan ba su taba ji su yi magana قالوا يأتي أنك الله الذي أنتك كل شيء wanda ya magantar da mu shine wanda ya magantar da dukkan wanda yake magana shine mu ma ya mana izini bi magana ai arada da duk wa huwa khalaqakum awwala marratin ko da ma shine farkon lokaci ya halice ku wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi da za ku wata da za ku dawo idan ka mai zina ne zaka rika yi da ke ne ka je kayi zina da wanda kayi zina da wanda kayi zina da wanda wanda kan ma mata aure ce ba haka kake wallahi sai yayi wannan shi to wa'ancan kiraman katibi na din nan da Allah ya ce ma yarkizu min aure illa ladayhi raqibun atid da saurare na nan ina hatta an gwada karɓi wallahi in kai sai ya ani ba ku ka ce wani abin ko ki kuma ya ce to ko din da yake sai na muku sirri a ƙarshen sati ranar alkamis kamar yadda hadisi ya tabbata yankun lahu ma ya sha'u wa inda ku kumul kitab idan aka kai ga wannan sai Allah ya shafe abin da ya so ya kuma tabbatar da abin da ya so wallahi duk abin da ka da na kirki da na tsiya duk abin da ka aiwata da na kirki da na tsiya shi ba shi yasa ko bacci kake ko bacci nake yi yana nan a kusan ka mala'ikar rahama baya shiga gidan da ke amma mala'ikar rubuta aikin ka ko mala'ikar da suke rubuta aikin ka wallahi suna tare da kai ko bacci kake ko kana tare da asalin ka kana tarawa da ita ne ko kuna kwance kuna da kyau kana kwance ne ko kana ɗakin ka da ba tana ɗakin ka wallahi ya rubuta sai kawai yin kulla kuma ya shafi ne sai ya shafi abin da Allah ya so ya shafi sai ya shafi abin da Allah ya so ya tabbatar ma'ana irin su kuma da kafi maluma suka bayani kan hadisi duk wannan sai Allah ya bakwai ya zauna ba laifi ba in ma akwai laifi duka na ya fi sai a duba manyan zulubai ka zauna ka ci naman mani ka shirya wa wani mugun kaɗin mafinan kudiri abun aikinsa ne ko a kasuwa ne ko yi rasu za a hannu sai ranar kiyama ta ce a kuma ka da lillahi kamar kana karanta ma da hannun da kula yi gani da sabiratan kula ta kula ta biyu da an sa ko wajen ma'amari da lillahi wa lillahi ne to Allah madaukaki sai yake gaya mana za su ce me isa kuke mana shaida sai su ce a wanda ya magantar da mu shi ne wanda ya magantar da kowanne ainihin abin da yake magana kuke jin sa wato tsakanin aljanu da mutane kuma shi ne ya dace farkon lokaci kuma zuwa gare shi zan kowa kuma yanzu ga shi kun dawo ila aka ce kuwa min abin da min kalafin jirgin wakilin kuma min kalafin sulani ta'ala aka ce wannan zancen na Allah ne ko suka ce a'a zancen fata ne wani suka ce a'a zance ne na Allah da kansa ya fi wato wa huwa khalaqa min awwal marratin wa ilayhi turja'un ko suka ce wancan su iya shaida sun faɗa iya nasu ne amma wa huwa khalaqa min awwal marratin wasu ka ce zancen fata ne da gabobin da za su yi magana wasu ka ce a'a zancen Allah ne
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون
وما كنتم تستترون kuna koya a irtikabi kumul fawahisha ga yadda kuke aiwatar da duk irin alfashan da kuke son ku aiwatar ko ruwa masu koya bai da Allah ya zaka ka koyar wa gabar ya za ka tafi yabar mala'ikan da Allah ya hore masa ganin ka ko a ƙarƙashin ƙasa kake shi ma an hore masa yin ka ya wasu ba ruwansu na hanya ga mala'ikan an masa hanya mala'ikan yanzu duk ƙarfin ginin da zai ratsa shi ka kawai da aka yi wa ɗaya daga cikin shugabannin na nan da tsaron da komai shi kenan ya shiga ya zare wani mutum ya bashi ina masu mutu wani su ko babu a lokacin yanzu ka in suka je fadar a wannan lokaci in kai ba irin su ba amma ya kai bala ka fito ya shiga Allah ya ba annabi da ka kara masa jira yana bauri a cikin wata hasumiya ta ya fita ya kulle fa hasumiya sai da wani zai samu abuwa zaune a cikin masumiya kuma mutum irinsa sai ce assalamu alaikum bawan Allah sai da ya kawo kana gida na a kulle kuma ba wanda ya kulle ba wanda na bai izini ya kulle eh yace kuma gashi a cikin ɗakin Allah sai ce ni ne wanda shiga hasumiya a yake baya hana ni sai ce ko ka gani ba dai ka mutuwa sai ce da zuka maka aure na ne da ne ce sai ce duk sunan da Allah ya kai ya zaka yi gudawa ne za su kana yi ba gaskiya bane mala'ika mutuwa ne ko kana cikin nishadi a irin san duniyar mu yanzu wallahi ba muna karanta alƙur'ani ba to ko malami ne yanzu zabe shi haka sai wata guda saboda ya lakanta ya shi mutu da duniya amma shi sai ya ce gobe sunan annabi musa ne zai da akademi ya yi to kun ga cikin annabawan ma ne ko idan da kida ya yi ma ni mala'ika ko idan sai kan ya koma wajen Allah ya ce ya ce ya ubangiji na ita ka ake ne ɗauran wanda shi zama a duniya yake ya ce to ka koma ka je ka same shi ka ce shi a hannunsa tafin hannun annabi musa yanzu da Allah tafin hannun ma abin da zai rike na kasa yana da yawa da za ka ce abin da ku ya rike na kasa an ba shi yawan shekara ina zama yake su da aka zo aka gaya masa haka yace ba sun kare ba ya ce a cikin nasarar da aka ɗauke da kun gashi baya kace suna karewa kuma yadda ya ce nan sai ce abu ka an bana ya ce ɗauki kawai da Allah ba an kuma to wai ya ake zuciya ta zuciyar da zuciyar ku ta kafe ba ta tsoron mutuwa ne mun sa zalunci a gaba babu tausayi ɗan uwa babu tausayi musulmi babu tausaya wa ƴa mace Allah ya tsawo Allah ya ce, ba ku kasance kuna a kan kunnen da idan ganin ku su muku shaida da fadi, walakin na sai dai kai kunku zanantun kun yi zaton. Allah la halaye alamu asirin mai mata amalina. Wai da yawa Allah bai san abin da kuke ba. Wato ɗan adam sai ya zauna yana cin da abu, shi tunanin sa Allah baya kan. Amma ba ya kuya babbarin ganin gidan mutum.
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين
Allah ya ce to wannan ba zata ku ne kawai da kuke zama wanda kuka yi mummunan zato ga ubangiji Allahu ai ma'ana sai Allah ya halaka da ku akan irin wannan fa awada kuma na da shigar da kuma daga fa asbahtu min al-khasirin kuka wayi gari cikin ma shi ne abin da wancan mummunan da kuri na wani. Allah ta baraka wata ala na mai ya gaya Allah yana ainihi ne yana kayar da ainihin shaitan. Ya tura su ga mutane su je su alanta musu abin da suke aiwatarwa su kuma su ganshi kyakkyawa. A sai mutuwa ta zo su gane wannan mummunan. Allah kai mana muwafa. Allah ya ce ba in فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين to ku duba ku ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bai yi su ko dai su yan wuta su yi hakuri masu asaran nan alal azabi bisa azaban da za ta yi to bandaru masu wani wuta ne ita ce mako masu karo ma'ana ko su yi hakuri ko ka su yi hakuri wuta ne za su shige ta kamar can yadda Allah ya gaya ba Allah ya ce in waduna alaiha ko za a rika kuma da su akan mutane eh ashiya ne ko shi kuma ashiya wannan mai yawa wata zai mai idan yawa ta zai kuma za a ce ku shiga wuka gaba ɗaya ana yi wa ala amina ala fir'auna ila ashaka fir'auna to shine Allah maka kuke ke ga mana annaru masar ya ayyuka wa in yasta'tiku idan suka nemi ainihin yardar Allah ma yace ita kenan wai su nemi yarda a wajen Allah cewa to a dan mai da su duniya mana su dan kyautata halin su to da tangana ina aka kuma ka duniya ka shafa shekara ta duk wanda yi shekara ta ya kai shekara ta ya kai ba mai Allah ya kai masa abin da ya rike masa kawai zai yi wa kansa to in sun nemi yadda Allah awon mutum ko a mai da su duniya to ba ba mu mai da su duniya sun ba wa da za a yadda da su bane ma balle a dawo da su duniya Allah ya ce wa bayyana وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Allah bai girma da ɗaukaka sai ya gaya mana ya ce wa ayyanta ƙorana ai ba a suna da ƙorana shayafi za mu ainihin tayar da wasu shekaru da su irin wa'ancan da suka kafa ba wai kai shi ko ni irin mutanen kirki ba a'a wanda ya mutunce cewa Allah tunda ya mutunce cewa Allah Allah ya nuna masa hanyar shari'a ya ki to sai Allah ya kawo da shekani ya kanta masa hanyar me yasa يلازمونكم سلام شرك ويستولون أبنا تولون عليه كما سنك جبين تصبوا يوشي استيلاء أبنا القيد أي على البيت هنا كما يدع الله ينفع عينه بناء والنفع بعد تشكوكي إن تقاري أو من النار لا بين فرقنا كهوي أبيت to ita ce ake ce mata ainihin mai abin nan alkai shi ne da larabawa suka ce ashu ko kashewar baina yanzu kan da Allah idan ba an ko an fasa bainan ainihin an dafa shi ko za a soya ba ko me dafa shi da wannan fara to haka kai da imanin ka in ka ji Allah haka Allah yake ba ko zai rafa ba. saboda haka gane ka gane bin Allah shi ne zaman ka lafiya bin Allah shi ne zaman na lafiya bin Allah shi ne zaman ku lafiya Allah ya ce za mu tayar da shi imanin فزينوا لهم ما بين ايديهم سالم كانوا صاحبين yake gani min a yake gaban su min amri duniya na al'amarin duniya wacce ba in shahawati da bin ainihin san rayuka wal qabahi da qabahi da munanan ayyuka da afurwa a sai sun gama tasiri tasirin ruwa sun zaɓi wannan a matsayin shi ne aiki abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su duka min amril akhirati la ba asa wala yasa ai haka suke yi su adanta wannan ko shi dan ya adanta musu wa haka alai sai maganar Allah da tabbata a kansu shi ne can da Allah ke na fada an da jahannam to Allah ya ce za mu ainihin ne kai ne shi ne anan Allah ya ce ba zai yi nuna kuma bai da ainihin zai ce wa ma kai wa haka alaihi wal qawm fi umamin adakalan min abarin min al-jinni wal ins tabbas abin da ya samu wa'ancan na farko wa'anda suka kafi cewa addinin Allah to haka su ma zai same su daga aljanu da mutane innahum kanu fasiqin da sun kasance su masu asara na rayuwar su ta duniya ba su bi Allah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tabbatar musu da imanin su da suke hadanta musu ayyukan su na na kiyama kuma su zama shugabannin masu asara a cikin wuta Allah ya so
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ƙalar da biyu na kafaru inda ƙira'atun nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi yake karanta Qur'ani to ba annabi ba ku duba sayyidina Abdul Abubakar lokacin da yake karanta Qur'ani akwai wani daga cikin mushrikai ya ta ya ba shi mafakar siyasa Usman ko kuma sayyidina sai dina abubakar mutum ne mai murya kuma in yana karatun alkur'ani in ka tsaya sai ka yi kuka abin mamaki abin al'ajabi lokacin da yake karanta alkur'ani da mata da yara sai su taru su kewaye shi kowa ya galau da kayi shikenan sai imani ya shiga cikin zukatan sai suka kawo ƙara kun wannan ne ba shi mafakar siyasa lokacin kuma ka ba shi mafakar siyasa kuma ga abin to wannan sahabi ne ya kuma annabi saboda haka annabin yana karatu sai ya ja hankalin duk mai hankali ya saurara to shine in annabi yana karatu sai ke na ta sama kone haka kar ma ku saurari wannan karatu wal gaufi ne akwai kare da yi a cikin sa akwai abin da yake rudar da hankali sai su rika ihu suna ƙara la'allakum Allah yake ka gare mu suna cewa wai in kuka saurara za a rinjaye ya wai za a rinjaye ku to ku duba wanda yake zai je wa annabi rukiya man wai an ce an tunda sun wanda suka tura shi su abu jahal din sun ce baki da tabuwar hankali shi to tunda shi mai rukiya ne ya kamata ya je ya duba muhammadu ya dan yaro ne na kirki ya kamata ya je ya masa rukiya yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga bayanin da yake tafa da ni kuma na kai mutum ne da bai kamata a barka haka da yake a'udhu billahi samii'il 'aliim من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سيقيا شو يتفعلني إيه بيجي أي هو مكان ده تفيدون ده كباكي To wannan yasa in annabi yana karanta alkur'ani wallahi sai jama'a sun kewa shi su kuma asalin mushrikan manyan su kuma ba sa ya su rika cewa karya ya sa Allah ke da Allah kun daga limu ne yana ba mu labarin kai suna cewa in da kun dora za su da Allah ya fara ni kan
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون
عذابا بيتنني كما ذا مساكا مسلم في المسلمين ai ma'ana a gaban ku da za a amali mafi munin sakamakon aikin su Allah ya ce wallahi ba ku fada ya Allah wa ba za ku dina Allah li aswa abin li aswa amali wa huwa al-kufr shi ne asalin mafi munin aikin nasu shi ne kafirci sai Allah ya ce zalika ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون
وأسوأ الجزاء مفي مون الساكمكن شيء جزاء أعداء الله شيء ساكمكن مكيا الله معنى مكيا أدين الله سوى سوى مسلمنا شيء وجه إلى العذاب شيء الله شيء هذا يتجمع لهم فيها دار ita gina ita gidan wuta akwai gidan da ke fara akwai gidan da in kaji gaba a ya za a ai hadisi ya tabbatar man ko a ina ga kuma manta wani zai ja a nan shiga ba a fita ko ya akwai wutar da yana shiga ba a ai wutar da aka so kashi kashi to akwai wanda za su wutar da in sun shiga su ba su daga ciki shi yasa aka ambaci gidan dalil kullu akwai kuma wa'inda su kuma za su shiga wata wuta akwai bangaren da za su shiga kuma za su bayan wata azaba da za a yi musu wasu za su yi shekara a kai wasu inda Allah ya so Allah kai mana zuwa mu dai ko kinta wa kilo ba ma fatan mu dan dan wannan Allah ka shirya ka saboda haka Allah ya ce za a yi musu azaba da kuma sakamakon abin da suka kasance ne ga ayoyinmu suna jayayya da shi shi yasa wanda suka kafirta ne suka ce kai وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
Allah ka raba mu da ranar jana ma'ana Allah ka raba mu da sharrin ranar jana ranar da dole ne a kai da ba a kai da za ta yi ko ba ma kada ne mun tsayi daga sharrin wannan yin Allah ka yi mana kuwa wa'inda suka kafirta za su ci lokacin da suka samu kansu cikin azaba da suke yawo da yi ka nuna mana waɗannan da suka fitar da mu daga mutane da aljanna ai iblis wato iblis da kuma ainihin ɗan adam wato shi ne kabila sannan kokora wadda tara wa'annan su suka sunnanta mana kafirci da kisa shi iblis ya sunnanta kafirci shi kabila ya sunnanta kisa ba haka bane to har yanzu duk kisan da aka yi kabila yana da kamar duk da shaka shaka da ake wannan kabila sai an fili misali kai in kai kai kisa za a ɗauki misali misali kudi ɗari a baka to shi ma ɗari za a tura ba idan ko kuma nawa ne kowa za a baki ɗari ɗari to haka za a kai yau rani to za su ke nuna mana siya na ja'alahu ma musanya su ta hada aka damina karkashin da gari gabu liyar kuna min almasu kalima don su zama su mata kantattu yadda muka samu kama yau su masu kama ma'ana take su a karkashin kafa don wuce saukin azaba saboda yadda suke tsaye abin da suka daka azabarsa kwakwalwar su yanzu Allah ya ba mu labarin magana da mutane da yin su Allah da irin sakamakon su. Sai Allah ya sa muna da yadda ba za mu ji halin mutane da yake Allah ta sa. Wannan da ya ko ya masa al'umma da ba ta kai. Allah ta kara mana da lafiya. Shugabannin wannan gari. Sarakuna na kai da kan yana roƙon Allah ya kara musu shiriya. Allah muna roƙon ka ya Allah ka sanya tausayi a cikin zukatan su kamar yadda ya ka sa Allah muna roƙon ka ya Allah. wannan jiha ta mu Allah ta albarkace ta Allah ta kara mana zaman lafiya Allah ta sarrafa Allah ta albarkace ta kara mana zaman lafiya in ka bani ta Allah ta shirya ta Allah idan ba masu shirya ba mun kai ku je zuwa gare ka ai duk sama da shawani Allah ta roƙon ka ya Allah ka sanya karshen rayuwar da ya zama kamar sha'awa Allah kuma sallallahu alaihi wa ala ali Muhammad wa rahmu Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا خاشعا وعنا صالحا ولسانا ذاكرا وعلى المتقبل يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان الذين في قلوبنا واخرج الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين